بسم الله الرحمن الرحيم عفوا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أيو أصبر شادي قوة جمادة الأولى شكرة تدبو ديد داري حدود أربعين دبيو نعم wanda ya dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2020 za mu ɗora kan karatunmu na aljawharatul farida da take magana akan tauhidi littafin imamul hafizul hakami muna darasi na nawa na uku muna darasi na uku insha Allah ta'ala bayan mukaddima za mu fara da farkon littafin bari a kira sallah insha Allah sai mu dora na'am al-muazzin jara'ati al-mubtadi'ina ko al-mubaddi'ina wa iftira'ati al-mubtadi'in kamar mukaddima ne zai yi wajen bayanin barranta wato mabiya na sunna mabiya alkitabu wa sunna daga ainihin jara'a karfin hali na tsiya da 'yan bid'a suke yi da kirkire su da suke yi a cikin addini ga baitukan da za mu ɗauka kamar haka ya ce inni bara'un min al'ahuwa wa ma waladat wa walidiha al-hayara sa'a ma waladu إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد يكذبون بأسماء الإله وأو صاف له بل لذات الله قد جحدوا يكذبون بأسماء الإله وأو صاف له من وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا كلا ولست لربي من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جسد ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد كلا ولا ناصبي ضد ذاك ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد waɗannan su ne baitukan da malamin fara kawowa na farko ya ce ya barranta ga dukkan abubuwa na son zuciya ce ni bara'un min al-ahwa'i ko min al-ahwa min al-ahwa yana nufin al-ahwa'u saboda waka ne sai ya ce min al-ahwa amma yana nufin min al-ahwa ne da duk abin da son zuciya ya haifa da iyayen gaba ke ɗaya rudaddu shine al-hayara sa'a ma waladu abin da suka haifa 'yan bid'a da su da abin da suka haifa ya munana wannan baitin suka ne ga masu kirkirar abubuwa a cikin addini wanda ba shi da asali Allah bai wato ba da dalili a kai ba da inda ka gabi da adaman tusan zuciya ne ya haife ta ku sani cewa ya ce ya ce ya ce wa ma waladat wa walidi hal hayara asali abinda suke cewa shine albatilu la yalidu haqqan barna ba za ta ba za ta wannan barnar ta su tabi da ba za ta haifi gaskiya ba wa inna ma talidu batilan mislaha sai dai ta dada haifan wato wata barnar sannan ya barranta daga dukkan yan bid'a yana cikin aqidar ahlus sunna shine duk dan ahlus sunna yana barranta da dan bid'a akan yi shakka akan tattauna akan wasu malamai sai a ce a wane ai dan bid'a ne a wane yana tare da bid'a ai wane baya bid'a wane yana daga cikin sharadin ka zama ahlu sunna wato sai ka barranta da dan bid'a amma in ka ce kai ahlus sunna ne kuma kana tare da dan bid'a ma'ana ka yadda da shi ka amintu da shi abin da yake kai daidai ne kai ma naka daidai ne to kai ba ahlus sunna bane to shi yasa malam ya nuna mana cikin aqida ahlus sunna lalle ka barranta da yan bid'a da su da duk abin da bid'a ta su ta haifa musu yace sa'a ma waladu daman qur'ani ma ya faɗa ya amfani da sa'a sa'a ma ya amaluna sa'a ma ya hukumuna duk a cikin sa'a ma ya ziruna a cikin suratu an-nahl Allah ya faɗa yace wallahu wallahi lastu bi jahmin akha jadalin yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yaridu wallahi hasiri rantsuwa ce ni ba jahame bane sam ni ba dan jahamiya bane mai jidali mai fadin zance akan Allah ghayra ma yaridu ba abin da yazo a shari'a ba rantsuwa yayi da Allah mai girma cewa shi ba dan jahamiya bane masu bin jam ibnu safwan an gane ko jam ibnu safwan wanda dan bid'a ne sananne wanda imamu zahabi yayi magana akan jam ibnu safwan a cikin siyar alamin dubala kuma yayi bayani akan bataccen mutum ne kuma yayi bayanin sa a cikin mizanul i'tidal fi naqd rijal yace imamu zahabi yace yace jam ibnu safwan yace ضال مضل أنغاني ضال مبتدئ رأس الجهمية batacce shine shugaban 'yan jahmiya so zan so ɗaliban ilimi wanda yake da siyar alamin nubala ya taimaki kansa ya taimaki ilimi ya taimaki wato da'awa ya je ya karanta tarihin wannan wato tsinannen ɗan bid'a jaham ibn safwan sanin tarihin yan bid'a nan zai nuna maka wani irin yan bid'a kake rayuwa da su wato a zamanin ka jam ibn safwan wato ya tarjama sa ta zo a cikin mizan da itidal ta zahabi Allah masa rahama da siyar alamin nubala da sauran littafi da lisanul mizan mizan da littafin al'alam na imam az-zirkli ya bayyana ne wato a lokacin kananan tabi'ai ya bayyana wannan tsiyatasa ya batar da mutane da yawa wallahi a ƙarshe sawa aka yi aka je aka kamo shi aka kashe shi a shekara ta 128 bayan hijirar manzan Allah sallam a bakin wani kogi daga cikin wato makalat me yasa aka ce dan bid'a ne batacce dan ai masa adalci shi ra'ayinsa maganganun da yake faɗa na bid'ancinsa cewa yake da aljanna da wuta za fa su kare kamar yadda komai yake karewa to aljanna da wuta ma za su kare za a zo lokacin da ba aljanna za a zo lokacin da ba wuta to ana ina kaga wannan ai hauka ne ai wai aljannatu wan nar tafnayani kama tafna al ashiya sannan jam ibnu safwan shine yake danganta wato dukkan aiki Allah ne ya yi bawa bai da wani aiki kamar ya in kaga mutum ya yi zina Allah ne sa yi in kaga ya sha giya Allah ne sa yi in kaga ya je maka Allah ne sa yi in ya yi biyayya Allah ne sa yi idan ya munanta ma Allah ne sa yi shi wato yana danganta yana danganta duk wani aiki Allah ne ya yi shi a wurinsa idan mutum ya sha giya ya je Allah ya kona shi a wuta Allah ya zalunce shi wai ai ai saboda Allah ai shine mai iko akan komai da haka kawai shi yasa mutane suke yin abubuwa kuma ya kona su a'udhu billahi da wannan bid'a kuma shi jaham yana da aqidar cewa ilimin Allah fararre ne mana ilmun lahi hadisun ilimin Allah fararre ne in an ce fararre da bayi da ilimi shi Allah baya gane abu sai an yi shi yanzu ba mun hada za mu yi sallah ba watakila mun yi sallah ko a daura aure ko wani zai je wuri kaza shi a wurin jaham wannan dan bid'ar da imamu zahabi ya ce batacce ne dan wuta dan bid'a shi a wajensa Allah bai san me za mu yi ba yanzu mun gama sallah Allahu ta'ala la ya'lamu al-ashya'a illa ba'da wuqu'iha Allah baya sanin abubuwa sai abubuwan sun gama faruwa sannan ya sake cewa shi fa Allah fa ba a sifanta shi da abin da ya sifanta kansa da shi ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi ba a cewa Allah mai ilimi ne ko a ce Allah rayayye ne ko Allah ce yana da nufi ko Allah yana nan duk waɗannan sifofin bawa ne ba za a cewa Allah yana da wannan ba kawai sai dai a ce kawai mai samar da abu ne mai aikatawa ne mahalicci ne wane ne waye da sauransu irin sifofin da ba za a ce bawa yana da shi ba to wannan su ne sifofin da za a ce Allah yana da shi kamar misalin kaga ba a ce wa bawa mai rayawa to shi a wajen jaham to za a ce Allah mai rayawa ne ba a cewa bawa mai kashewa to yana da cikin sifofin Allah a wajen jaham wato mai kashewa ne ba a cewa bawa mai tayar da mutane to Allah shine mai tayar da mutane amma wai a ce wai Allah mai ilimi ko Allah mai bayarwa ko Allah mai iko ko Allah mai kaza ba a sifanta Allah da wannan sam sannan kuma abu na biyar jam yake cewa maganar Allah halittanta aka yanda aka halicci itace da dutse haka aka halicci maganar Allah shi yasa ba za a taba cewa wai Allah yayi magana ba to su anan ahlu sunna suke cewa to kaga duk wanda yace magana Allah halittan ta aka yi to kaga magana alqur'ani sifa ce ta Allah kenan wani bangare na Allah halittan sa aka yi to shine kawo rikici a cikin musulmi da yawa kuma shi a wajen jaham imani fa wato baya baya wani rabuwa wai a ce wai akwai kaulin akwai fi'ilun akwai waye akwai waye sannan kuma wani bai fi wani imani ba ba wani wadda zai ce ya fi wani imani ya ce da imanin fir'auna da imanin annan muhammadu da ɗaya ne wal iyazu billah ya ce imanul anbiya'i wa imanul umma imanin annabawa da imanin al'umma gaba ɗaya duk iri ɗaya ne ba wani bambanci ya ce idil ma'arifu la ta tafadal shi a wajensa imani shine sanin Allah to tunda annabi ya san Allah jahili ma ya san Allah shikenan kawai da ɗaya ne to wannan shine jaham ibn safwan da ibn al-qayyim yake faɗa cikin nuniya wa shi'atuhu al-ula jahadu sifat al-khaliq ad-dayyan bal attalu minhu as-samawati al-ula wa qadalahu bil khalqi wal hidithan suka ce ba za a ce wai sama da ƙasa wai wai ta Allah bane ba suka ce wannan saman da sifofin Allah duk halittar su akai gaba daya to shine malami yake cewa shi ba jahamiye bane to duk ahlus sunna dole barranta ga waɗannan mutane to yanzu sai ka zo bayani ka ce ai wannan yasu ma yan uwa ne musulmi ana tare da su kaza kaza kaza sauransu a to in ka ji ahlus sunna sun ce wani batacce ne dalun mudillun mubtadi'un to wallahi dan bid'a ne da gaske yanzu wannan kana da wani shakka akan cewa batacce ne wanda ya danganta wa Allah zalunci shi ba yanzu a wurin sa fa duk wanda ya je ya zina ko ya shirka saboda dalilin zina da shirka Allah ya masa azaba to shi fa cewa fike alitafansa fa cewa Allah ya zalunce shi yace yanda abin zai kasance kawai Allah karewa wa kowa azaba tunda shi tunda duk aikin sa ne shi komai aka yi aikin Allah ne kawai to daga nan zaka gane batan mutanen da mutum zai ce yana tsiya ka ce wani ka daina sai ce a to in Allah ya shirye da ni ai zan shiryu ba haka suke faɗa wa mutane mutum ya ta tsiya sai amma sai sai ka dana ce to ya za ku yi da shi Allah bai shirye shi ba kenan laifin Allah ne shi yasa shi yake wannan abun da ya shirye shi zai shiryu to ba sai ka ce mutum ya je bakin titi ba trailer tana wucewa sai ya kwanta ya ce ai Allah ne zai tsare shi ko sai ya kwanta ya zo ta nika shi in an yi magana ya ce ai ba komai Allah ne kaddara ta nika shi ko mutum ya zauna ya ƙi ya ci ya ƙi ya sha ya ce yana jiran Allah ya kawo masa to wannan shine kaɗan daga cikin aƙidar waɗannan mutane kowace ƙungiya in mun zo za mu kawo aƙidarta da abin da suke tafiya akai insha Allah dan a gane munin aqidar Allah ya kashe mu akan sunna da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh